Allah wasu ran da muka rufe karatu shekarar da ta gabata ranar Allah ya karbi rayuwarsu wasu kuma an doso azumin nan su kuma Allah ya karbi rayuwarsu ni kai ku kuma da Allah ya so sai ya ce mu halarci cikin wannan wata mai albarka da fatan abin da muka kuskure shi a shekarar da ta gabata to mu yi ƙoƙari mu maye gurbinsa a yanzu Allah ya ba mu dama domin kamar yadda mai wani mawaƙi yake cewa ne shi jinkiri babban rabo ne gun masafi don ya daina kaga idan Allah ya yi maka gamon katar aka jinkirta maka lokaci wannan jinkirin wallahi sai an tambayi bawa ai wane ya mutu a gabanka wancan ma ta mutu ɗanka wane ma in kana da yaya kai duba ka wa'astu ba an jirkinta maka zuwa lokaci kaza tun daga shekara kaza fa ka tuna shari'a ta hauka kuma yanzu ba a karɓi ranka ba sai bayan kaga kaza kaga kaza wadda duka ayoyi ne a gare ka sannan Allah ya karɓi rayuwarka amma duk baka yi aikin kirki ba hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Allah kai mana muwafaka. Amin. Abu na biyu, mu taimaka wa ƙasarmu da addu'a. Yahudu da Nasara sun buɗe fiƙoƙinsu, kuma ba sassauce cikin al'amarinsu. Suna ƙuntata wa shugabanninmu saboda rashin dacen shugabannin ba masu tsoron Allah ba ne, saboda haka suke tsoronsu. to idan ba da addu'ar ainihin talakawa ba wallahi wata ran ba san ina za mu haɗa ba kana matsayin shugaban ƙasa ko kana matsayin gwamna wani mai jan kunne ya zo ba ɗan ƙasar ka ba ma ɗan afirka ba ne ya zo ya rika maka barazana yana tayar maka da rikici a ƙasa gu daban-daban daban-daban daban-daban duka fatan karka zauna lafiya shi kuma ya ɗebi arziki ya fita da shi To dan Allah in ba wa ƙasar mu addu'a zaman lafiya da fatan Allah ya magance mana waɗannan miyagu da suke shigowa sannan kuma waɗannan shugabanni da muke tare da su mai addu'ar Allah in ba masu shiriya bane ya canja mana su da mafi alkhairi to ina muka dosa ya kamata mu fahimci rayuwa bayar da za a yi kana da shugaba ba kai masa addu'a ta fatan alkhairi kuma a ce ya shiriya wallahi sai ka ne masa addu'a idan ku kana tsine masa to kullum tsiya zai kara kun ga irin shugabannin da muke yi kenan mun tsine wa na jiya ko mun tsina na shekaran jiya mun tsine wa na jiya kuma muna tsine wa na yau na gobe ma in yazo tsine masa zami to ina za su yi abin kirki Allah kai mana muwafaka amin wannan masallaci mai albarka masjid Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah cikin ikonsa ya sake tattara mu cikinsa. Ga malam ya halatto daman shi koyaushe yana na. Ni kuma cikin yardar Allah gashi na zo, ko kuma Allah ya ba ku dama kun iso. To yanzu abin da ya rage sauraro ne in an saurara a ɗauka kuma ‘yan aiki da shi. Kun ga kamar, kamar yanzu ne bari muke magana za a ainihin me za a rufe azumi, yau kun ga gashi wani azumin ya dawo. don Allah wannan ba zai ishe mu aya ba kwanakin tafiya suke yau in kai juma'a sai kaga baka fi kwana biyu uku ba a kwatancen irin na da sai kaga juma'a har ta dawo ba kai komai ba sai ka jance gobe fa juma'a to wannan taurin da sati yake yawan dawowa ɗin kwanakin gaba kuma sun fi shi sauri da Allah in ba mai amfani da wannan damar mun bi Allah ba ya zami Allah kai mana muwafaka muna cikin suratu qaf wannan sura Allah cikin ikonsa lokaci yayi mana halinsa yadda darasi da iga bata waccan shekara mun tsaya kan daidai aya ta 21 yau kenan zamu tashi kan aya ta 22 ah ko kuma in ce lissafin na malam ne na ga ayar ya abin nan ba ta shaɗe ba haka ne a haka ne ne a ayar ta lakar lamu ta wa lakar da lakar al'irsa yau haka ne
da faɗin aya ta sha shida kenan faɗin Hmm?
faɗin ko a abin nan eh, qaf muke kaf Eh, yawa wato za mu tashi kan daidai abin nan wato abin nan mun tsaya kan aya ta sha biyar za mu tashi kan aya ta sha shida kenan ako wato laƙad kalakan al'insana wa na'alamu na ɗauka faɗin yanzu wacce ce kan ne muka tsaye na zai a faɗin ko
da muka je ƙarshen abin nan kafin ai mun ta sha shida eh aya ta sha shida ba abin nan kenan wa laƙad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Allahu akbar إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد Allahu akbar ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد na Allah mai girma da ɗaukaka da Allah mu saurari maganan nan wato akwai darasi ga dukkan mai hankali wallahi in mutum bai yi taka tsantsan ba to akwai ranar ƙin dillanci kullum kamar yadda nake faɗi ran da hajar mai gari ta bata dillali zai kwammace wallahi bai taɓa yin dillanci ba ma'ana ran da sh- kwana na bawa ya ƙare ya koma zuwa gaban Allah bai yi aikin da Allah ya umarce shi ba to rana ce rana ce da babu tausayi cikinta saboda babanka abubakar ne ƙarshen ta yi ka ta yi ka ce kai garba saboda ba abin kirki tsakaninku uwarka zainab ce ce zainabu Allah ina ƙarar wance ya kamata ta mun kaza ta mun kaza ba ta yi ba ba tausayi wallahi da za ka tafi aljanna su su tafi wuta wallahi kai ba damuwarka ba ne in ka shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu labari yace wa laqad khalaqanal insana haqiqa mun halicci mutum wani alamu kuma muka san ai ma'ana nahanu na alamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu ne muka san abin da ransa yake zantarwa ya kulla wancan ya ware wancan ya tuka wancan ya ware wancan Allah ce mu ne muka san wannan ma'ana wa na alamul amr allazi tahaddasa nafsuhu bihi Allah ce wallahi mu muka san abin da ransa yake zantarwa yanzu nan cikin mu kowa akwai irin abin da zuciyarsa take kudirciya amma ba wani na gefansa bai sani ba sai dai in yayi firici da abu to amma Allah kafin ka furta ya sani Allah ya ce wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mu ne mafi kusanci a wajensa da ilimi a ɗaya daga cikin fahimta na malamai ɗaya fahimta ta ɓangaren wasu malamai suka ce da Allah ya ce wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid ma'ana Allah yana magana mala'ikunmu sun fi kusanci da shi da ake su suka sauke alƙur'ani daga guri mai tsarki zuwa ga bakin da ike mai tsarki zuwa ga zuciyar da ike an haskaka ta ita ce zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam amma magana ingantacciya shine wa nahanu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ya ce mu muka fi kusanci gare shi da iliminmu inji Allah akan igiyar jijiyar wuyansa wadda jini ke gudana wadda in an yanka mutum matukar an yanka ta shikenan ya gama aiki sai dai inda wuri an dafe Allah kai mana muwafaka amin
Allah tabaraka wa ta'ala yace shine mafi kusanci da wannan yuridani min ra'asi wa inda suke ainihin me suka nufi kayi ko kuma daga kayin suka sanko suka yi kar ilal qalbi zuwa zuciya wato yadda za su watsa sakon Allah kenan yadda in zuciya ta ainihin bada me ta bada nata aikin kwakwalwa za ta karba ita kuma ta raba cikin dakunanta duka bisa umarni irin na zuciya Allah tabaraka wata'ala yake nuna mana in an yanke irin wannan to mata sahibu ba wallahi ma'abocin wannan ran ma'ana ma'abocin wannan ran din to zai mutu ana yanke ta iz yatalaqqal mutalaqqiyan ai wa ya'khudhu ko ya'khudhu wa yusbit al mutalaqqiyan an al yamini wa an al shimali qa'id lokacin da masu haɗuwa suka haɗu a tattare da kai a tattare da ni a tattare da ku wallahi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana suna nan ƙa'idu ma'ana ƙa'ida ne ƙa'ida ne suna nan a zaune kullum sauraro suke kake hatta kana bacci wallahi suna kanka suna kaina suna kawo da za ka ɗanyi juyi ka ce la ilaha illallah tuni mai rubutun lada zai rubuta na gefen dama da za ka ce "An, ka irin nishi kai baka san addini ba da zunubi menene wanda zunubinsa ɗan kaɗan ne Allah duk sai kau da kai yafi sai ya ce mala'iku su shafe shi ya yafi sai a bar sauran manya-manya da ‘yan matsakaita-matsakaita su ma jira Allah yake ka ce astagfirullah wa atubu ilaihi shi ma sai Allah ya ce ku shafe na yafe masa to duk irin juyin da zan yi duk irin juyin da za ka yi wallahi mala'ikan yana nan ba gidan da hotuna suke ai mala'ika na rahama baya shiga ko to su wayannan alqaidanin nan wayannan su koyaushe suna tare da kai koyaushe suna tare da ni anil yamini wa anil shimali qa'id suna nan a zaune kuma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid
hakan
Allah tabaaraka wa ta'ala yace babu wani abu da zai fito na magana wallahi face mai sauraro yana nan ma'ana alhafiz makiyayi kuma atidun wanda yake hadirun yana nan halacce baya rabuwa da kai baya rabuwa da ni wa kullum minhuma bi ma'ana almusanna shi ya sanya kun ga in muka duba wasu ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa rabbuka ya alamu ma tufinnu suduruhum sai ce wa ma yu'linun Allah ya san duk irin abin da zukatanmu ma'ana a cikin ƙirjinmu muka ɓoye shi kuma ya san abin da muka bayyana. Allah ya sake cewa, Ya alamu ma yi sirruna wa ma yi ulinuna, innahu alimun bi za suduwa. Allah masani ne akan wannan, duk irin abin da za mu ɓoye da abin da za mu bayyana shi wallahi Allah ya sani. Wallahu ya alamu ma tubuduna wa ma kuntum takatumuna, awa ma takatumuna. Allah duka ya sani abinda muke bayyanawa da abinda muke koyewa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waja وجاءت سكرة الموت بالحق na'am ذلك ما كنت منه تحيد Allahu akbar ونفخ في الصور Mm.
ذلك يوم الوعيد Allahu akbar ku duba ku gani wannan aya da za a karanta ta aya ta 19 Allah tabaraka wa ta'ala yace waja'at sakaratul maut wallahi annabawa fa annabawa wallahi suna dandana musibar mutuwa wallahi suna dandana ta ko in ce sun dandana ta tunda sun wuce to idan misali radadin mutuwa bai bar yaro wanda yake cikin ciki ba to ya kuma wanda ya fito duniya ya kai kawo don Allah mun fahimta radadin du abin nan radadin mutuwa bai bar na ciki ba to ya kuma wanda yake waje Allah ya ce waje as-sakaratul maut ai ma'ana ghamratu wa shiddatuhu ya tabbata cikin hadisi na ummu na Aisha tace a wato kana taqulu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon rahama kana ya kasance bayyana yadai shi a gaba gare shi akwai ainihin rakawa in an ce rakawa au alabatun a wata ainihin luga amma al'alaba shine ɗan wani akwashi da ake nasu irin na da kamar ɗan koko za a yi shi sai a sassaƙi itace sai wani za a mai da shi kamar moɗa wani kuma mai faɗi kamar akwashin cin tuwo to irin wannan a gabansa ko kuma shi an rakawa ɗin ɗan tire ne na tasa wanda ike da ruwa a cikinsa annabin rahama yana cikin cuta ta ƙarshe wanda ba zai tashi ba ummuna aisha ta ce ruwan nan yana gabansa sai ya haka sai ya tsoma hannayensa idan ya tsoma hannayensa a cikin wannan ruwa ɗin sai ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah dan uwana me kake tsammani wannan fa duk duniya ba ayyashi ba kuma a gaba ba za a yi ba duk duniya wallahi ba ayyi annabi ba tun daga farkon annabawa har kuma yanzu ya zuwa ƙarshe kuma daman shine annabin ƙarshe yakan ce la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun sun mana saba ya duhu sai ya sake mai da hannunsa ya zuba in ya sa hannunsa sai ya dago sai ya shafi fuskarsa yana wannan kalmar shahada yana ainihin sa hannunsa a ruwa a ƙarshe da ya sanya hannunsa ummuna aisha sai ta ji yana cewa fir rafiqil a'ala fir rafiqil a'ala ashe mala'ika ne yazo yake ce masa Allah ya turo ni in gaya maka kana son zama cikin wannan duniyar in barka duk lokacin da kake so kai ka gaji da ita ko kuma za ka tafi ka gana da Allah wurin badaɗinka wadda ike son ka kawai sai ummuna aisha ta ce sai na ga manzan Allah ya yi haka fin rafiƙil a'ala fin rafiƙil a'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa cikin wannan hali umuna aisha ta ce hatta ƙubira wahalar ya dahu ya sa hannun nasa ciki sai hannun ya kwanta haka sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ƙarshe bayan yayi kalmar shahada abinda isa ta zama kalma ta ƙarshe zaɓi aka bashi shi saboda haka kaga tun an bashi zaɓi to yanzu dole ya bada amsa waje a sakaratul maut Allah ya ce bil haqqi ma'ana min amril akhirati hatta yarahu al mun abinan munakkiru laha ayyana wallahi wanda yake musun tashin alkiyama zai ganta kware kwatan taranna mutum zai ganta kware kwatan idan azzalimi ne yake zalunci yana kallon kamar wani rufa-rufa ne lokacin ba zai zo ba ko don Allah ya yi masa tsawon rayuwa ko don yana gaina da wani ilimi yana da dabara ta ilimi da zai ainihin ɗan juya can ya canja waccan lamba ko kuma ya wata dabara a rasa waye ya fitar da wani abu to a ran nan za a nuna masa duk a rubuce ga manufofin naka Allah ya sani tun kafin kai sannan kuma sai a kusanto da wuta sai a kusanto masa da aljanna sai a ce masa to kaga wannan aljanna da ita ce makomarka da kayi kaza kayi kaza a damar da Allah ya baka ka sai aljanna amma yanzu ba kai ba dabara ka tarin yaye ka ta zalunci yanzu sai kai kaza kai kaza sai a bude masa wuta ce to nan ne makomarka shine yake cewa rabbi laula akartani ila ayamin ayatan ila ajalin qarib ila ajalin qarib fa asfaddaqa wa akun minas salihin to ina lokaci ya ƙure lokaci ya ƙure wa baina kuma barzakh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mumini yazo nazala bihil maut shi mumini idan ainihin me mutuwa ta sauka gare shi taqulu lahul mala'ikatu la taqafu mata abinna ma tuqaddimu alaihi min amri al-akhirati wallahi mala'iku ne sun zo wanda suke taya ka zama da wasu na musamman suna cewa karka bakin ciki karku ji tsoron abin da kuka gabatar don lahira karku ji tsoro ma'ana ma tuqaddimuna alaihi min amri al-akhirati to la takafu wa la tahzanu ala ma kullibtum min dunyakum min ahalin wa waladin wa wa wa duk irin abin da ka bari nan duniya kana tsoron tozartarsa ƴaƴanka ne ya sauran iyalai ne dukiya ce ko ma menene alhali ka ba Allah to za su yi maka albishir Allah ka sanya mu cikin masu jin irin wannan albishir wallahi da mai zalunci zai gane ƙarshen azabar zalunci wallahi da bai yi ba don Allah tabaraka wata'ala yayi tattali shi yasa yace wa kazalika akazu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima sai ce ina aka bu alimun shadidu to yanzu bawa an kama shi mala'ika yana jiran daƙiƙa ta ƙarshe ta harba ya cire ran ya tafi abinci da Allah zai iya kubcewa inna aka zaho alimun shadidin kiyar turan mumini mala'iku za su yi masa wannan wala ta hazanu alama kulliftu min duniya min ahalin wa waladin fa inna nukallifukum fiha kulle za mu maye muku gurbi za mu lura da su za mu roƙa muku Allah a kansu Allah zai sa albarka a kansu mutumin kirki fa yanzu da Allah mutumin banza zai samu wannan gatancin wallahi Allah haka zai maye mala'iku su ne wa ahalinka addu'a shi yasa Allah ya ce inna waliyallahi allazi nazzala alkitaba sai ce wa huwa yatawalla salihina ka mutu gidanka in an zo ɗabi'ar da kake duk za a ci gaba da ita ta alkhairi da kayi rashin gaskiya yanzu yaro karami sai ya daga maka ya tsaci amma gidanmu ba a haka da Allah ba za ka ji farin ciki ba kuma ana nuna wa bawa yana kabari a kwance to za su dinga irin wannan malam yace kamar kamar warar da fi abin nan fi abin nan fi afil hadis Imam Mujahid ya kawo magana cikin tafsiri na Imam Dabari إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على بنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تكافوا ولا تهذنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هل ذو كرشان آيوي ذات شيء نحن أولياء to saboda haka mu lura da wannan zirin ayar wallahi akwai abin tsoro Allah ya ce a lokacin nan da mayan mutuwa ya zo sai a ce zalika ma kunta minhu tahidu wannan shine abin da kake gudu shi ne abin nan da kake gudansa kana firgita da an ambata sai ka ɗan jikinka ya sanyi kana barin gurin kuma ka koma fitsara to shi ne yanzu gashi kuma ba mafita ba bai na kuma farzakun yanzu an sa shamaki ba komawa baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa nufika fi so sannan ga busa a ƙaho Allah tabaraka wa ta'ala yake zalika yawmul wa'id wannan fa wuni ne wanda aka yi ainihin alkawarinsa ga kafirai an yi me an yi alkawarin wannan yinin wa kafirai shi ya sa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sahabbai da ya kwanta kan shimfiɗa ta yi zane a karkarinsa suka ce ba ma ɗan kawo maka akumari ba ka ɗan rika kwanciya ko ka ɗan ji sauƙi ka ɗan ji taushi-taushi sai ce ya zan ji daɗi a wannan duniya waƙadil taƙama israfilun suwar ya ce na ji daɗi israfilu ya ainihin taƙaho a bakinsa kuma ya sun kui da abin nan fuskarsa yana sauraron Allah ya bashi umarni a ce yanzu lokacin busa ya yi busa kawai ya ce ta yi zan ji daɗi ku ne ba ku gan shi ba ice ni ubangiji na ya nuna mun shi to yaya zan yi na ji daɗi kai kuma yanzu ɗaki ɗaya gadaje kusan biyar ne a ɗaki wadin naka ne to an ji ɗaya naka ne ɗaya na matarka ɗaya na yara saura guda biyun kuma na waye na shaiɗani haka annabin rahama ya faɗa wallahi na shaiɗani ne Allah kai mana muwafaka sai Allah ya ce waja'at kullu وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد Allahu akbar لقد كنت في غفلة من هذا Mm.
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Allahu akbar da Allah mu duba mu gani Allah ya ce waja'a binan waja'at kullu nafsin kowace rai za ta zo ilal muhshar wajen matattara wannan kasar an nade ta wannan gine-ginen naku duk babu shi bishiyoyi babu su duwatsu babu su tamurru bainas sama'i wal ardi ka annaha sahabatu ma'ana da murru marar sahaba kamar yadda Allah ya faɗa kenan ko kuma Allah ya ce sun Allah allazi atqana kulli shay to anan mu lura Allah ya ce kowace rai za ta zo ma'aha tare da ita wannan ran sa'iqu akwai mala'ika yana korata ilaihi zuwa ga wannan matattara din wa shahidun kuma akwai mai shaida ko mai shaidar ba makaryaci bane saboda haka azzalimi wallahi wannan ayar ta kai ka wallahi mai shaidar ba makaryaci bane wanda ya taya ka aikin ne shine hannunka wanda ya taya ka aikin ne shine abin ɗinka wato kafarka wanda ya taya ka aikin ne shine fatar jikinka Allah tabaraka wa ta'ala yace zai kowanne mutum zai zo wallahi da wannan masu shaida din tare da shi su ne masa shaida bi amali hada irin aikin da suka yi wa huwa yadu wa abin nan war aljud shine sawu da hannaye wa gairu zalika da ma wani wannan kamar yadda Allah ya faɗa mana al-yawma nakatumu ala afwahihim ko wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakasibun can wata aya kuma dukkan gabobi ne ta ko'ina hatta fata sai ta yi magana dan adam zai mamaki yaji yanda yake ya kuya a ɗakin sa ko ya ajeji ya kuya samu cikin duhuwa yanzu kuma sai ya ji gashi suna bada labarin sa sannan ga littafi ya rike a hannunsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da suke faɗi ɗin kuma gashi a rubuce bai isa ya ce ƙarya ba ne wallahi bai isa ba tun daga abin a rubuce yana fara shakka zai ce me zai ce ya Allah wannan mala'ikun marubutan nan sun mun ha'inci don liyu ka za ka nuna gaban yi ba sai a fitar da bidiyo kamara a goshinsa sai a ajiye masa fuskar talbijin kasa ɗin da baya karewa ne wallahi sai rai ya yi halinsa wallahi sai rai yayi halinsa saboda haka in za ka yi zalunci wallahi ka yi zalunci da sanin cewa ana ka, kuma ana kamara abin nan bidiyo kamara ɗinka in za ka yi abin kirki ka shina cewa duka wannan ma'ana matsalolin suna tattare da kai ana lura da me kake yi kar ma ka ce wani aikinka ka yi ba a baka shi ba da saboda kyansa an maka kyashi dan innal insana li rabbihi lakanud haka Allah ya ce ko mutum yana da tsananin butulci kuma ga ubangijinsa to za su zo sana shaida wai yuqalu lil abin lil kufar za a fada wa kafirai ko za a fada wa kafiri laqad kunta fi ghaflatin fid dunya ya ani ka kasance cikin rabkana min haza ai ma'ana min haza nazil bika ya ani al yawma da can duniya ana baka labarin wannan yinin amma ka rabkana ga barinsa har kana cewa ƙarya ce suwa na sun mutu ba mu gansu ba suwa na sun mutu ba mu gansu ba ko kamar yadda mushrikai al-arab suka yi wa annabi suka ce to inda da gaske ne suwa na suwa na sun mutu da su tashi mana shekara 100 kaza wani a ce shekara 1000 da su kawo mana Allah ya ce to yanzu gashi karab kana ga wannan yini yanzu kuma yazo fa kashafna anka gida aka Allah ya ce za mu ainihin me za mu faranye maka za mu yaye mu buɗe maka idanka yanzu za ka zama kana da gani na hakika yanzu a lahira komai an zo maka da shi ƙware kwata da nan duniya yanzu a wa'azi muke labari muke bayarwa mai imani ne kawai yake da tabbacin wannan labarin gaskiya ne amma mara imani ji yake kawai wani compromising ne Allah ka tabbatar mana da imani Allah ka nesanta zukatanmu daga dukkan abin da zai zame mana matsala ranar alkiyama wallahi rai zai zo zai ga irin ayyuka na sharri da ya aiwatar har ma irin wannan aikin da ike yana kyashi a ɗan uwansa wanda shi mafaɓar nan yake amma kyashi yake masa ya samu shi kaɗai banda wancan to a ranar a wannan ranar a wannan yinin wallahi zai yi nadamar ya ce da ma ya ja wasu wani su wani sun yi tare in ya so su je su sha azabar tare amma bai sani ba saboda haka Allah ya ce fa kashamna an ka gida aka ai ma'ana azallana gafalatika mun gusar da wannan rafkanar yanzu bi ma ta shahidul yawma game da abin da kake kallon sa a yau yau kan gashi nan kware kwata Allah ce zai nuna wa bawansa zai nuna wa bayinsa ko inda duk suka kafirta kai har masu imani kowa zai gani sai dai mai imani shi ba shi da fargaba domin mala'iku sun masa bishara cewa baya cikin tashin hankali saboda haka fa basa rukal yau Allah ya ce a wannan yini ganinka hadidun yana da tsananin kaifi tudriku bihi ma ankartahu fi duniya yanzu ka riski abin da kake musunsa a duniya an ce ma kaza kana cewa ai su malaman nan kawai su dai kawai suna zafin kai ne suna kaza kaza kaza da sauransu wani abun ma dai kawai ƙari ma suke yi za ka ga ƙari sai Allah yake cewa وقال قرينه هذا ما لدي عتيد na'am ألقيا في جهنم كل كفار عنيد Allahu akbar مناع للخير معتد مريب na'am الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala qarinu mun san waye alqarinu yanzu anan mala'ikan da yake tare da shi almuwakkalu bihi shine zai fada zai ce haza ma ladayya atib ai allazi ladayya atib yanzu duk irin abin da yake guna na irin ayyukanka da kaza da kaza da kaza yanzu atibin gashi hadiru yanzu gashi da can kai baka gansu ba ai shi ko da yake rubutu ya sani ko in ce wanda suke rubutu su sun sani to yanzu gashi a cidin ma'ana hadiru fa yaqalu lil malaki sai a ce wa shi mala'ika din wannan mala'ika kuma sai a ce wa mala'ika ma'ana abin nan kenan eh, ma- abin nan malik shine ka- abin nan kazinun nar kenan sai Allah ya ce masa alƙiya fi jahannama wannan ku jefa shi cikin wuta kawai ai ma'ana alƙi au alƙaini a wata kira'a kenan wa za a jefa Allah ce kullu kafarin anidin dukkan mai tsananin kafirci marashin arziki mai taurin kai mai tada karan hanci Allah ce ku jefa shi cikin wuta darasi da ya gabata nayi mana bayanin mala'ikan mutuwa abinan mala'ikan wuta ma'ana abin nan shi abin nan abin nan shi malik kenan dan ka gane shi fitina ce fa shi fa ba arziki ba tausayi fa tattare da shi wallahi kujerarsa ta mulki a tsakiyar wutar jahannama take idan wuta ta ɓoye wani wanda ya sa an hankaɗa su aka jima ya leƙa bai gan shi ba in yi mata tsawa wallahi wannan sashi da wannan sashi sai sun haɗu ita kanta wutar tsoronsa take ji ta ina kika boye maƙiyin Allah fito wanda shi to fitowar da za a yi maka tafi shigar da kai dai fitowar da za a yi mun tafi shigar da ni da aka yi inna lillahi wa inna ilaihi wallahi wallahi dan adam wallahi ya kiyaye maganar Allah in Allah ya ce kaza wallahi kaza din yanzu ba za ka gane kudurar Allah ba a ce ga wata halitta shi a tsakiyar wuta yake Wataƙila wani ya tsaya yana shakka ba ga Allah ya fitar da wata bishiya ce ba ga ta da koren ganye a cikin wuta kuma take tsoro amma ga shi yanzu wutar duniya kone ice itacen za ta yi ko kun manta da gobarar da aka yi mana ɗan shekara kaɗan da ta wuce mainuni nawa ne suna tsaye da ganyensu wasu suna huda amma suka kone da Allah kun manta to wacce wutar ta jahannama ce amma kuma gashi abin mamaki sai ga wuta ta fito a abin nan eh, bishiya ta fito a tsakiyar don ka gane bishiyar ta fi wutar masifa kuma a jiki za a ce dan wuta ya ci- ya ci ya ci abinci a jikinta akwai wani abin rufa-rufa cikin maganar Allah zai ce to yanzu ga ayyukan kanan Allah zai ce ku jefa shi wuta dukkan mai yawan kafirci marashin arziki manna'il lil khairi ko mai hana alkhairi malam yace kan zakati aw dukul fil islam kamar misali Allah ya hore maka dukiya kuma ka ki fitar da zakka ko kuma a'a kana ji da mulkin ka ko kana ji da kudin ka ka tauye wasu bayin Allah suna sha'awar sunna ka hana su ko kuma in malami na sunna yana yin karatu yana faɗin haƙiƙanin gaskiya dan kana da mulki ka ɗauke shi ka je ka kulle shi ko yanzu ba haka ake ba to wallahi kaman daurin abin da yafi goro in yaso ka jefa ni a cikin wutar tunda shi agonsa kurkuku wuta ne ko bai sani ba kuma annabin rahama ya ce addun abin nan adduniya me yace sijinul mu'mini saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu'tadin ma'ana zalimin mai ketare haddi ne shi muribin kuma mai yawan shakka cikin addinin sa Allah ya ce ku jefa shi cikin wuta allazi jama'a ja'ala ma'allahi ko ilahan akara wanda ya sanya wa Allah kishiya tare da Allah na hakika Allah zai ce fa alqiyahu ku jefa min shi fil azabi shadid cikin azaba mai tsanani azaba mai tsanani Allah ya ce kala qarinu قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد Allahu akbar قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد Allahu akbar ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد to Allah tabaraka wa ta'ala ku duba hikima irin ta Allah kada qarinuhu wannan qarinin da aka jefa maka aka jefa min don annabi shi yafi karfin nasa annabi shi yafi karfin nasa kuma mun manta da hadisin da manzon rahama yake gaya wa sahabbai ana sallah sai haga yana haka yana haka sahabbai suka rika mamaki bayan an idar ana idar da sallah suka ce annabi Allah mun ga ana sallah kana ta haka sai ce shedan ne yazo yake son ya bata mana sallah nake son da zan kama shi idan na kama shi in daure shi a cikin fila duk mutanen Madina su gaishe kaga ran nan da an yi siniman da ba a taba yi ba duk duniya ko in ka ga shedan a fili ai kaga da ya ci dukan tsiyagun wasu ko Allah ya tsawaje to kaga shi yafi karfin shedanin sa amma ni kai ku sai wanda Allah ya tsarkake Allah ka sanya mu cikin wanda ka tsarkake mu fa karfin shaytanin mu ya ce zai zo gaba da baya dama da hauni ma'ana zai zo maka ta, ta fuskar addini shine gaba ya zo maka ta fuskar dama ta hanyar abin da ka shina ya zo maka ta fuskar hagu ta yadda baka shina ba ya zo maka ta baya ya bullo maka ta duk abin da baka tsammani dukiya ne da kai mulki ne da kai ilimi ne da kai na addini ne ilimin ko na duniya ne ai duka Allah ya bamu dama in dai kai da kai musulmi ne zaka sai ainihin aljannar Allah da wannan ilimin misali kayi karatu na likitanci kayi karatu na ainihin mai sanin arzikin kasa karkashin kasa kayi karatu na sanin sararin samaniya sai ka zo ka tara al'umma ka kake karantar da su dan kar su zamo almutakaffifuna ilal humara yanzu sun dogara ga kansu wallahi Allah zai baka lada domin ka tsare mutuncin addinin ka na taɓa faɗi gun wani karatu da nake yi. nake cewa da Allah ya sa ni ina da dama da a ce ina da dama wallahi sai in ɗauki mutane na musamman ko mun tsadar kuɗi in biya su su je su yo karatu na ci gaban ƙasa daban-daban daban a zo da harshen ku a zuba shi saboda al'umma su ji sauƙin koyansa Allah kai mana muwafaka me yasa irin su India suka ci gaba irin su China duk me yasa suka ci gaba hatta cokali sai suka jefar da cokalin karfe suka rika amfani da itace dan su ga dan dan su sa kuka gane yanzu za su iya rayuwa da komai to amma mu an kashe mana zuciyar shugabannin an kimsa musu tsoro an gayyace su kasashe na wayannan azzalimai an shigar da su ɗaki an shirya musu yanzu ga tsakar ɗakin su nan ga iyalansu ga matansu ga iyayensu ga kaza kaza shikenan yanzu in kuka yi mana kaza to a hannun mu kuke sai suka manta da Allah sun manta tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sai suka manta da wannan saboda mun ba Allah ne a ransu ba shi yasa duk tsarin da za ku ga wani shugaba yana yi na ƙasa ne ko na jiha ne ko na ƙaramar hukuma ne wallahi bai san ikon Allah ba in dai ya san ikon Allah wallahi ba zai waccan fitarar ba yaushe zaka tsaya kana tsoron wani Allah tabaraka wa ta'ala wannan shaidanin da ya wakilta to shine ya ci nasara a kansu to shi shaidanin gashi nan zai ce sai ya ce marabbana ma a dagaito cewa ni kawai ne na batar da shi ba Allah walakin kana fi dalalin ba'id da wancan shi a cikin bata yake mai nisa idan kawai nazo na kan taimaka masa da shawari ne kuma ya dauka saboda haka Allah madaukaki sai ce to la takata simula dayya ani fa a gaba na ba a kace nace a gaba na ba a kace nace ma yanfa'ul khisamu huna yace wani kace nace anan baya amfani inji Allah wa qad qaddamtu ilaykum na gabatar muku a duniya bil wa'id da wani narko ga cewa wa fil akhirati a lahira in lam tu'minu in ba ku yi imani ba wala budda min hutu yanzu ba makawa gashi yanzu kun ba kun gaishi to kuma kace na can me za ku ka yi amfani da damarka ka batar da matasa ka saya musu kwaya kawai su ka ba su makami su je su kashe yan uwansu su ma wayancan nasu ya bashi abin nan kwaya ya ba su makami su zo su kashe yan uwansu sannan abin har ya fara shafar jama'ar gari wanda ba su da laifi idan kana kallon midiya za ka ga yadda ƙauyuka za a shiga wadda ba laifin tsaye ba na zaune amma fito da mutanen wannan alƙaryar ake da yara ƙanana wasu a runguma a hannu da bindigogi an sa su na fitina kuma ba don komai ba don waje ma'afawo ba ne ɗan kuɗin da za a samu arzikin da ake tonowa a gurin a zo a tayar musu da hankali da ba kuma shugabanka ya sani gwamnanka ya sani shugaban karamar hukumarka ya sani amma faɗan ya fi ƙarfinsa saboda ba sa tare da Allah da suna tare da Allah wallahi ba za su ji tsoro ba to Allah zai ce karku yi wannan ni ba a wannan a gabana na riga na gabatar muku da narko wanda i kaza yayi kaza yayi kaza wallahi kaza ne sakamakon sa to yanzu ga rana ma yubaddalul qawlu ladayya wallahi ba a canjawa ma'ana la yughayyiru alqawla ladayya ba za a canja zance a gabana ba wa ma ana bi zallamin lil abid kuma ni ban zamo mai zaluntar bayi ba fa u'azibuhum bi ghairi jurmin balle ma in musu azaba ba tare da laifi ba la ilaha illallah wallahi waɗannan da kuke kallon su duk wanda ya samu kansa a matsayin zai tsaya su tanda yayi wa Allah bauta ya tsaya yayi kar wannan abin da wallahi ba dan karatu ba za mu faɗa ba ku tsaya wallahi ku yi wa Allah bauta in mutuwa ta same ka ko a ina ne zaluntar ka aka yi a'a zuwa tai baga takan kawai dai ajali yayi to ka san cewa kai tsakaninka da ubangijinka laifinka kalilan ne wani sahabi ya kama ɗansa ya ce ya abdallah ya ce akwai wani lokaci fitina za ta zo ya ce ka kasance cikin waɗanda za a kashe ka kasance cikin wanda za su yi kisa to da Allah idan ka tsaya ka bi Allah idan na tsaya na bi Allah don Allah don irin waɗancan fitintunin sun same ka an ritsa da kai akwai bakin ciki tattare da kai ana kisan ka ba abin da zai faru illa abin da ya faru ga ahalul qaryati wajen amin aqsal madinati rajulun yas'a ko kala ya kaumi tabi'ul mursalina ko ya ne musu wa'adi ba kashe shi suka yi ba amma da suka kashe shi ba yace ya laita qaumi ya alamuna ma gafarni rabbi ma bima gafara li rabbi kai kan mutane na wallahi da sun san irin gafarar da Allah ya mun da sun san irin gafarar da Allah ya mun ma'ana da basu ainihin me da basu zauna da wannan taurin kan ba da sun tsaya sun yi abin da zai amfane su waje alani minal mukramina kuma ya sanya ni cikin waɗanda ake girmama su kenan me yayi shahada yayi Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wata'ala a wannan yinin zai ce la zulmal yawma in muka duba cikin suratul ghafir sai Allah yake cewa har yanzu yawman abin nan yawma naqulu li jahannama halim tanati wa taqulu hal min mazid Allahu akbar wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ na'am من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب udkhuluha ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود lahum ma yasha لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد wallahi bari ku ji irin karin da Allah yake wa dan aljanna daga nan in kana da hankali sai ka tsaya yanzu wannan watan ka sai aljannar Allah ai na faɗa mana wani darasi idan satin azumi ya ya gwabato wato a ce sati ɗaya ya rage azumi Allah zai zai sa a bude aljanna ai mata garan bawo a kaɗe mata kura sannan matan hurul ina za su leko ta wundunan ɗakunan su suna ce akwai mai sadakin auren mu akwai wanda yake da sadakin aurar mu mu aurar mu mun bashi kanmu sadakin kudi zaka dauka ka bayar a a tashi tsaya yi tsayuwar dare yi tsayuwar dare kudi ne da kai taimaki marasa shi taimaki marasa lafiya taimaki dukkan mai karamin karfi mulki ne da kai kaga ana tauye haƙƙin wasu yi kokari sa kafa ka tashi ka tsayar da adalci ka zamo abokin gaba shedan don shi shedan yana ƙin sarki adali shedan annabiyar rahama ya tambaye shi ya ce kam adadu a duwuka nawa ne yawan maƙiyanka min ummati daga al'ummata ya ce kamsata ashara sai ce su su sha biyar ne sai ce a wani hum'anta ya nuna annabi ya ce farko kai ne me yasa ya nuna annabi duk wani adalci ba annabi ne ya zo da shi ba yau idan misali ka tsayi kayi sallah a ina ka samu ilimin sallah ba daga irin abin da annabi ya zo da shi ba yau in kayi adalci kana mai mulki a ina ka samu a tushen adalcin ai daga alƙur'anin Allah ka samu idan ɗan kasuwa ne idan ya tsayaye kasuwanci yadda Allah ya ce a ina ya samu wannan hujjar daga alkur'ani ya samu don annabin rahama ya karantar da shi shi ya sanya daga cikin masoyan shaidan sai ya ce tajirin ainihin ka'inun fasikun ɗan kasuwa wadda yake maha'inci marashin arziki ne fita a ɗa'ar Allah ya ce wannan masoyi nan a annabi fa yake gaya wa face to face wallahi ka je ka duba cikin bustanul arifina wato littafin tambihul gafili na juz'i na biyu kaga hadisin dogo ne suwaye makiyansa suwaye masoyansa masoyan yace guda abin nan masoyansa yace guda goma ne Allah kai mana muwafaka saboda haka anan mu lura Allah tabaraka wata'ala sai yake cewa yauma a wannan yini na qulu zamu ce li jahannama halimta la atikin cika kin cika ne wannan fa istifhami ne ta haƙiƙi ai ma'ana yanzu kin cika li wa'adihi bi misliha dan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce da aljanna da wuta yace ke lai kuma mil akuma ko yace dukkan ku sai na cika ku dukkan ku sai na cika ku dan aljanna na karshe ba manzon rahama ya tabbatar mana ba wanda ya fito daga cikin wuta wanda daga shi babu wani ai kun ga da aka ce je shiga aljanna ina kewaya yace babu guri Allah ya ce a kada shiga ciki ya shiga ya shiga ya shiga gurin ba Allah ya maka ya cika Allah ya ce kai kafi da sani ko ni ne na fika ka dada tafiya ya ka bude masa ido sai ya hange gidansa da yake sai aka ce mafi kankanta gidan nasa matsiyacin aljanna ne fa wallahi matsiyacin aljanna amma gidansa ninkin duniya sau uku da Allah yanzu a baka garin nan hadin garin nan sau uku da Allah bai maka yawa ba to duniyar na sai aka ce an ninka maka ita sau uku ya za ka kwatanta faɗin aljannar Allah Allah ka samun dace Allah ta baraka wa ta'ala yake gaya mana ya ce abin nan wato ita wuta ɗin wata ƙulu hannun mazini za ta ce akwai ƙari ne? za ta ce akwai ƙari? in akwai ƙari a kawo har yanzu akwai fili a cikina shi ne ma'ana la'u sai ugairi abin nan ma'imta la'atu bihi in dai wani abu da za a saka min ne to ban wadatu ga barinsa ba a kawo min shi ya Allah Allah sai ce a kincika ba za ta daina cewa a karo mata ba sai Allah ya sa diddigensa na iko sai ta ce kabbun kabbun kabbun a yanzu kan na cika manzon rahama ya ce wannan sashi zai taho ya haɗu da wancan sashi Allah ka tsare mu ya Allah amin Allah ya ce sawa uzlifatil jannatu za mu kusanto da aljanna lilmuttaqina ga masu tsoron Allah ma'ana wani makani ne za a kusanto da ita gairi ba ilim Allah ya ce ba fa nisa ne da shi ba minhum gare su fa yarawna hadha su ganta wa yuqalu lahum sai a ce musu hadha mar'i wannan abin da kuke kallo matu aduna dan yan aljanna da ko kuma kafin su shiga aljanna in sun ga aljanna za su kidime suna ce wannan wannan irin abu ne da kyau haka ya mamakin kyan wannan abu sai Allah sai ne zai gaya musu wannan abin da kuke kallo din mato aduna abin da muka yi muku wa'adi da shi ne fil akhirati al akhir li kulli awwabin amma fa ga dukkan mutumin da yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah yake masa biyayya kuma hafizu mai kiyaye dokokin Allah Allah sai ya ce man kashiyar rahamana bil gaibi wanda duk ya kiyaye ubangijin rahama a koye wato sau da kafa ya bi Allah wallahi yana cikin waccan rahama man kashe bi abin rahmana bil gaibi kenan waje a bi kalbin munibin kuma Allah ce zo da zuciya wacce take kubutacciya ta nisanta da dukkan barin sabawa Allah ta tabbata cikin bin Allah wa yuqalu lil muttaqina sai a fada wa su masu jin tsoron Allah din sai a ce udkhulu ha bi salam to yanzu ku shiga da aminci da fa suna abinda mukan ce to zalla arabi ko ai akwai abin nan guri da Allah ya kefe za a tara yan aljanna to amma to zalla arabi kuma su kuma nan wasu jama'a ce daban wasu ne suke cewa wai a to za a'a ba a to zalla arabi bane bakin kofar aljanna ne farfajiya ce Allah ya ajiye ta musamman dan bayin sa yan aljanna dalilin da yasa aka ajiye su anan ba mai shiga aljanna da mugun kudiri a zuciyarsa kamar yadda nake kake kuke suke da shi anan duniya ko yanzu misali wani ya shigo ya mika wannan misali dubu goma ya bai wannan dubu goma ya tsallake wani ba da Allah wancan ba zai ji wani abu ba to duk Allah sai ya cire mana wannan aranmu wallahi sai Allah ya ce shine Allah zai ce ku shiga salaman salama komai da zaka gani a cikin aljanna ba za ka yi kyashin sa ba kuma kana farin ciki da dan uwanka shi yana farin ciki da kai shine salaman salama to shine Allah ya ce ku shiga da aminci ai ma'ana salimina min kulli khawfin aw ma'a salami ai ma'ana sallimu wa udkhil abinna wa udkhil zalika yawm ai ma'ana al-yawmul ladhi hasala fihi ad-dukul yawmul khulud wannan yinin yini ne fa na tabbata kuma fil jannati a cikin aljanna Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha duk irin abin da dan aljanna yake so Allah ya ce wallahi muna da shi kuma yake kai waladaina mazidu bari ku ji wani abin mamaki dan mu fahimci al-mazidu ana dan aljanna in ya shiga aljanna kwanciyar da malamin ne dan kashin gida da gefe an gani ya dan kashin gida da gefen sa haka ko to haka dan aljanna zai yi akan fulan aljanna ya dan kashin gida yayi haka sai yayi shekara 70 bai san yayi shekara 70 ba saboda dadin aljanna babu gajiya a cikin ta wallahi babu gajiya can yana kashin gidan ya dan yi haka yana dan lumshi dan abin nan dan kingedi kingedi irin na aljanna na jin dadi sai ya ji an zo an dafa kafadarsa yana waigowa sai ya ga mace bai taba ganin irin ta ba ita ce tashi ka zauna sai ta bugi kafadarsa tashi ka zauna yana tashi da ya zauna sai ce man antike din waye ita ce anasita bi qaulillahi waladaina mazidu da can fa yana tare da matansa ne a aljanna ce to ka manta da fadin Allah ne Allah ya ce muna da wani ƙari ya ce to ni ‘yar ƙari ce in ya ɗaga kai ya ganta duk jikinta zai ga fuskarta ta fito a cikin jikinta madubin da bai taɓa duba ido a idansa a madubi ya ga jikinsa haka ba to a jikinta zai gani sannan tana ƙanshin da bai taɓa ji ba Allah ya ce wala daina matsayi muna da wani ƙari ai ma'ana ziyadatun alama mai alama ƙamilu waɗanda bisa abin da suka yi aiki ko kuma suka nema Allah ce za mu ƙara musu malam yanayin lokacin mu ya haɗu da mutu wancan tauna kamar baya ta biya da eh okay yayi yayi ya lokaci yayi to lokaci yana hararar mu da za mu tashi insha Allah gobe kan wato aya ta abin nan wato aya ta talatin da shidda wato wa kam ahalaka abin nan wa kam ahalaka na qabala ko min qarnin hum ashaddu minhum batash Allah yace fa naqabu fil bilad wato mi hankali kenan mi hankali in zai hankalta to fa naqabu fil bilad an baka labari an ce kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru to mi hankali ya kamata ya je binkita ko Allah ka samu dace akwai tambaya to na na kafin mai tambaya da Allah afuni ya karanta akwai wani bawan Allah wani yaro da aka yi masa aiki wato ya samu matsala na sashin wasu gaba nasa wato daga kunkumi ɗi ƙasa kuma yanzu haka zancen da muke yana kano da Allah mu sanya shi cikin addu'a da sauran marasa lafiya da ya samu a gurin Allah ya ba su cin nasara ya warkar da su daga wannan musifa Allah ya ba su cin nasara ya warkar da su daga wannan musifa na'am bismillah wa alaikum assalam na'am
Na'am. Akwai abin da ya shafi wato gudanar da wannan masallaci da kuma hidimar marayu na'am wanda muna godiya matuƙa ga waɗanda suke tallafawa da dukiyoyinsu da shawarwarinsu. Idan muka duba wur- wannan wuri yanzu za mu ga yanayin wurin tausayin ya canja da tebul ɗin da abin zama da sauransu. wanda kwarai akwai waɗanda suka ba da gudunmawa da daga ciki yanzu haka akwai wanda ana masa magana ya sai ya ba da kuɗin kujera guda ɗaya Allahu akbar wanda suka tallafa wajen yin shi ta yi ba da sauransu Allah ya sa ka su da alkhairi amin amin kuma akwai waɗanda jifa jifa wanda shi ne kamar haske a lantarki da sauransu wani lokacin sai dai ma a yi kawai sai a sana su duk ana addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sai a misali amin kuma masu tallafawa a su marayu su ma ana musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amin akwai wanda ya ba da gudunmawar naira dubu goma a asusun marayu Allah ya saka masa da Allah ya saka masa da alkhairi amin kuma dai a asusun marayu still a kuɗe yake ana ƙara neman taimako ga 'yan uwa saboda akwai abubuwa da yawa da ya shafi marayu ɗin na'am duk da ana taƙaitawa saboda yanayin asusu amma marayu matuƙa suna buƙatar tallafi abin da ya shafi karatu abin da ya shafi da sauran abubuwan da ya shafe su ana akwai buƙatar lalle a sa ido kwarai da gaske amma saboda ya asusun namu yanayin nasa an taƙaitu a wasu taƙaitun abubuwa na'am so in har aka samu asusun yana ƙara girma to akwai abubuwan da za a ƙara sawa a cikin hididdimu insha Allah Allah ya na haka yarda dai da wannan muna ƙara wato neman taimakon yan uwa na asusun marayun da kuma abin da ya shafi masallacin da fatan yan uwa za su taimaka fi sabilillahi amin Allah ya sa Allah ya karba mana amin malam mai tambaya yake cewa ta- malam tambaya ta ita ce ina son a ƙara min bayani akan hadisin da yake magana akan idan ɗayan ku ya rike abin sha Mm.
wato lokacin sahur kenan Mm.
kuma sai aka kira sallah Mm.
wanda hadisin yake cewa kada ya ajiye har sai ya biya buƙatarsa wato har sai ya shanye kenan na'am na'am so ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi din Na'am. To abinda manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yake nufi a wannan hadisi kun san ya ci abincin magabata ba irin namu ba an fahimci wannan matsala cin abinci na magabata dududu baya wuce lauma uku a kayi yawa lauma biyar mun fahimta cin abincin wallahi a yayi yawa biyar shi yasa akan wannan hadisi zaka ga in dai maluma ne ahlus sunna wal jamaa to sun tafi akan cewa kai ne ka dan riki abin sha zaka sha dan yin sahur ko dan wani abinci da zaka ci sai kuma gashi kana tunanin alfijir ya fito ina jin haka ne matsala akan hadisin aiki tambaya yawwa to annabin rahama yace ya karasa shi wannan akan sa babu laifi wato ma'ana ka dauko abin zaka ci ka hada abinci ko ɗan abin sha za ka sha wataƙila daman iya ɗan abin sha ka za ka sha kuma ka tashi sai kaga kamar alamar alfijir ya fito amma dai kai baka da yaƙini an kira sallah ko kuma an kira sallah to majoritin kiran sallar mu yanzu kuma cikin ladanan da suke kiran sallar ba da yanzu ana ta- taimaka musu da wannan abin da zan ce kamar propagation ne kake cewa ko me irin da wannan lokuta da ake bayyana na kalanda din nan zaka ga wani lokaci in sun ba da time time din yana sabawa mu lura da wannan sosai dan na sha gwadawa akan wannan din wani lokaci a ce rana za ta faɗi karfe kaza sai ka samu wajen minti uku zuwa ainihin hudu ba ta faɗin ba akwai lokacin da na lura da wannan akwai lokacin kuma za a ce rana karfe kaza za ta faɗi misali abin nan lokaci kaza za a sha ruwa sai ka samu lokacin da ranar ta faɗi da su kuma lokacin da suka bayar an samu ya kai minti uku zuwa hudu wallahi don naka na kiyaye irin wannan me yasa fita nake bayan gari na je na ga yanayin irin faduwar rana ɗin sannan na kallaci agogo da kuma ɗan mintunan da za a bata bayan kai ta ɓace maka kai mai gani da irin mintin da za ka bata a ce yanzu ta faɗi don ba kawai da ka je na ganin nata shi na a'a dole akwai ɗan mintin da za ka bata ko ɗan daƙiƙai da za ka bata sannan daga nan kuma an tabbatar ta faɗi ina fatan mun fahimta to irin wannan a musulunci sai ka ɗan misali ka ɗan babu laifi kai ainihin makurwa uku sai ka ajiye shi ina fatan mun fahimta wannan a musulunci babu laifi kuma ba abin da ya samu azuminka Allah ka samun dace muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan azumi da ya nuna mana lokacinsa Allah ya ji tausayin mu ya karɓi ayyukanmu Allah muna roƙonka ya Allah bayinka suna cikin kunci suna cikin bukata Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka yalwata mana shugabanninmu suna cikin ainihin dimuwa ya Allah sun kawar da kansu ga barin waɗanda suke mulka Allah ka sanya musu tsoronka a cikin zukatansu su gane haƙi aka ɗora musu su sauke. Allah ka shiryar mana da su, Allah ka shiryar mana da su, Allah in ba masu shirya ba ne mun kai koke zuwa gare ka, Allah kai mana canji mafi alkhairi, Allah kai mana canji mafi alkhairi, Allah muna roƙonka wannan gari namu, Allah ka zauna mana da shi lafiya, jihar mu Allah ka zauna mana da ita lafiya. Akwai addu'a ta musamman game da neman jiha da ake ta yi, Allah muna roƙonka ya Allah ka tabbatar mana da wannan alkhairi Allah ka tabbatar mana da wannan alkhairi Allah kasar mu Allah ka zauna mana da ita lafiya Allah wanda suke nufin lalacewarta Allah ka lalata su ka jarrabe su da ciwon da bashi da magani sai imani Allah muna roƙonka ya Allah duk wanda bashi da shiriya yake nufin lalata kasar musulmi musamman arewacin ƙasa Allah ka jarrabe shi da musibar da bata da magani sai imani Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu ka yalwata mana ya Allah ka nuna mana wannan ƙarshen azumi ya Allah cikin imani da lafiya Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan agogon mana yana ɗan taimaka